wa a wannan sahiya ta lahadi sha hudun watan bakwai hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa biyar in watan biyu miladiya ta 2023 za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin hishmul muslim yau za mu tashi inda mala yake cewa al'azkaru ba'da salami min sala al'azkaru jam'i ne na kalima ta azikru idan ka ce azikru shine ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ba'da salami bayan sallama min salati na sallah lokacin da ka sallamce daga sallah ta farilla me ya kamata ka yi a saman tsarin karantarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma dama abu ne sananne a wajen kowane ɗaya daga cikinmu cewa lalle dukkan aikin ibada idan kana so ka samu ladan shi to sai in ya dace da abin da manzan allah ya zo da shi duk abin da ka ɗauko ka hudu daga cikin aljihunka wanda naka ne ko na 'yan garinku ne wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba duk yadda kuka saba kuke yi ko aka jima ana yi ba ruwan Allah da wannan aikin wannan magana kuma ta tabbata a cikin maganganun sallallahu alaihi wasallama yake cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata wani aiki kowane irin aiki ne in dai baya saman umarninmu in ji manzo Allah yace fa huwa raddu an maida maka abinka da haka mazalla sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abubuwan da idan muka salamce sallar farilla za mu karanta ga su kamar haka abu na harku malik ce astaghfirullah thalathan allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan ya zo a cikin hadisin sauban Allah ƙari yarda a gare shi yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idan sarafa min salatihi istaghfara thalasan ya zo cikin hadisin saubani yake cewa manzalla sallallahu alaihi wasallama idan ya ƙare sallah yana istighfari su uku sannan sai ya ce Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram yanzu saubani ya faɗi haka qala al walid fa qultu lil awza'i alwali da yake cewa sai na ce ma imamul auza'i an ce min salati istaghfara idan ya kammala sallah yana istighfari ka duba kaga halin magabata yanzu ba an ce istighfari ba kaga abu ne sananne to astaghfirullah za a ce ko astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi za a ce kuma dukan iya dokar suna istighfari sai yake tambayar imamul auza'i wai da aka ce manzon Allah yana istighfari nan yaya ne yake yi saboda kare je kwafsa kaga idan ka ƙara astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi alazim din nan da atubu ilayhi na kaga duka wasu ƙarin falala ne to amma magabata suna kiyayewa duk abin da manzo Allah bai hodi ba to a daidai wannan wurin ba za su fade shi ba shine tambayi Imam al-Auza'i wannan istighfarin ya ne manzo Allah yake cewa qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kenan kana ana kammala sallah limai na ce assalamu alaikum kuna sallama abinda za ka saba na farko shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ka haɗu su uku wannan shine abinda khairul bariyati sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sannan in ka ƙare da su sai ka ce allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram allahumma ya allah anta salamu kai ne assalam daga cikin sunayen allah akwai assalamu wanda anan kuma fa'idar da zamu iya ɗauka ta ɓangaren da ya shahi tauhidi na al'asma wa sifat sunayen Allah da sifofin Allah ɗayanta Allah a cikin waɗannan abubuwa dukkan wani suna na Allah to dole ya zamanto ko a same shi a cikin alkur'ani mai girma ko kuma a ji shi daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kuma hadisi ne ingantacce amma in ban da waɗannan hanyoyin guda biyu babu wata hanyar da za a samu wani suna na Allah babu to assalamu iya cikin sunan Allah subhanahu wataala menene dalili anan shine fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin Qur'ani wannan lafazin ya zo wa minka salamu Allah zuwa gare ka aminci ko amintuwa yake tabarakta Allah albarkatunka sun yawaita ya zal jalali ya ma'abucin daraja wal ikram da karramawa kenan wannan mutum yana kare astaghfirullah su uku Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram sai addu'a ta biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir thalathan mazalla sai ya maimaita wannan kafa uku sannan sai ci gaba da cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd mazala na ce la ilaha illallah babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake wannan kuma kana faɗi a bakinka zuciyarka tana ƙara tabbatar da wannan abin da bakinka yake faɗi kar ka ɗauki ayyukan ibada a matsayin wani abin da an saba kawai automatikiyan kawai za ka waɗe su hankalinka yana wani waje ma kawai za ka ji bakinka yana sarrado waɗannan abu a ana buƙatar halartowar zuciyarka a lokacin da kake faɗa irin waɗannan abubuwa wahdahu Allah shi ɗaya yake la sharika lahu baya da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu sannan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah shine mai iko akan komai za ka faɗi wannan ƙafa uku sannan sai ka ci gaba da ce Allahumma la mani'a lima a'taita ya ubangiji babu wani mai hana abin da ka bada wannan yana ta maka tabbatar da mi bawa ya zamanto al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi yana nan daram a cikin zuciyarka imanin cewa in dai Allah ya bada to ba wanda ya sai hana shine bahaushe yake cewa zakaran da Allah ya sa zai cera ko ana ruwan shahu da mazuru sai ya cira ko ana dakawa a turmi mai draban ganin baɗi ya gani dole ya ganta ba wanda ya sai hana wannan aƙida ce wanda yake wajibi na mutum mai imani ya sa wannan abu a cikin zuciyar kar ka damu cewa wani ya hana kaza a wallahi bai isa ba bai isa ba in kaga abin bai faru to Allah ne bai kadarta abin zai faru kawai sai ka hutawa ranka imanin ka zama to imani ne cikakke sannan kuma za ka rika tuhuman jama'a ba wala mu'diya lima mana'ata ya ubangiji babu wani wanda zai bayar da abin da ka hana wanda wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ambata wa daga cikin sahabbai cewa ta sani law anna yake cewa law ijtama'atil umma ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka ka sani inda duniya za ta haɗu akan ta amfanar da kai da wani abu wallahi su yi amfanar da kai da komai in kaga wani abu ya same ka na amfani ta sababin su to Allah ya rubuta wannan abin da ya same ka sannan wala ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka idan da duniya za ta haɗu akan ta cutar da kai ba za ta iya ba in ka ga wani abu ya same ka na cutar to Allah ya rubuta wannan abin sai ya faru akan ka dama mazalla ce rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf alqaluman da aka rubuta kadara an daga su kuma takardun da aka yi rubutun sun bushe magana ta kare kenan da haka mutum ya rika jin wannan abu a cikin ranka zai taimaka maka akan ka rayu kwarai da gaske a cikin nutsuwa sannan kuma alaka tsakaninka da Allah ta zama to alaka ce mai kyau sannan wala yanfa'u zal jaddi ya ubangiji babu wani ma'abucin daraja wanda yake iya wani amfanarwa min kal jadd ya ubangiji amfanarwa tana gare ka wannan duka bawa idan yana faɗin su za su ƙara alaƙar shi tsakanin shi da Allah subhanahu wataala kuma su ne abin da za mu karanta muna kammala muna yin sallama ke waɗannan abubuwan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai kalan addu'a ta uku manzo Allah ya karanta la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun wannan ita manzala yana karanta ta a lokacin da ya kammala sallah na farilla yan uwa waɗannan abubuwan duka mu suke mana nuni cewa musulunci dole sai mutum ya karanta wasu abubuwa wanda wani ba zai maka ba wani ba zai ɗaukan maka wannan yau kai ne za ka karanta wa kanka da kanka kenan kaga dole ne kai karatu mu kuma a yau mun ɗabi'antu akan ɗabi'a ta mi ta rashin son karatu da yawa daga cikin musulmi ba karatu muke ba kawai da aka ce karga wata salatu mutum zai tsaya idan aka ce mishi abu kaza mun zalla bai yi ba kuma sai ta da fada tunda ba dalili zai bada ba yanzu addu'an da ake an kare sallah a ce mutane ku karanta qul huwallahu qaha 11 ku karanta inna a'tayna ku karanta wacece babu wanda zai ka maka inda mazalla yi kawai wani abu ne wanda kawai haka aka tsince shi a nan babu wani littafi na addini da yayi wannan bayanin babu shi mazalla sallallahu alaihi wasallam daga a cikin ayyukan da yake yi na ibada akwai wanda yake sallah yawa babu a tsuguni sai yayi so biyar idan da a ce ya tabbata da in ka fara ga hadisai mutawatirai da aka ce mutawatirai wanda zaka ga wannan ya rawaito kusan a ce a cikin sahabi dubu ɗari da goma sha wani abu nan kusan ai an samu kowa ya rawaito shi saboda wani abu ne in baka zo azhar ba ka zo la'asar in baka zo la'asar ba ka zo magariba kenan kuma duk sallar da kare sai an yi kaga wannan wani abu ne wanda inda manzo Allah ya shida sai ya hoto kamar rana tankarkar kowa zai gan shi babu inda aka yi bayanin shi to da aka ce manzo Allah bai yi ba sai mutum ya kama su ta za a ce ba a kaza ko kuma a tuhumci mutane da cewa ba su addu'a me yasa ba su addu'a saboda ba su yi ba irin abin da aka saba ana yi wanda kuma babu wani dalili na addini akan shi kawai ne ake kawai ne ake da aka ce kuma za a yi bayanin irin waɗannan abubuwa kar da wani ya rika tsammanin kamar ana yi ne saboda a ci fuskar shi addini ba naka bane ba na bane ba kayan Allah ne addinu lillah na Allah ne ya safkar da littafi ya aiko da manzo ya biyo bayan littafin ya ma mutane bayani ga yanda Allah yake so a mota mishi haka kawai dan rigima sai in ɗauko wani abu a yau in ce ni in yi ni ku awa ko kuma ku ku haɗu ku ce ai ku kaza za ku ba ruwan Allah da kun haɗu in dai aikin bai tabbata da sunan addini ba wallahi aikin maza ne kuke Allah samu fahimci haka iya da kyau mutum ya fahimci haƙiƙanin mai ake cewa addini wannan zai baka dama ka bauta wa Allah da ya kamata amma in dai baka bi irin wannan fahimtar ba to Allah kana cikin wahala sau duk wani abin da kake ga mutane sun yawa ana sai ka ce ai wannan abin kawai addini shi kuma ruwan Allah da wannan wannan yawa ana duba menene abin da dalili ya tabbatar shine abin da yake addini kuma har kullum duk aikin ibada da zamu mu yi kokari har kowane lokaci ya zama to abin da muka rubu da shi shine dalili menene dalili akan wannan idan ka tsaya gaban Allah ya ce wani me yasa kai kaza saboda Allah ka ce kaza a cikin Qur'ani manzo Allah ya ce kaza a cikin hadisi wannan shine hukunta amma ce me yasa ka ce ai da magana suke yi ko ƴan Niger suke yi ina ruwan Allah da wannan faru Allah wannan ba dalili bane ba ba hujja bane ba ga can kure sha in maganar dangantaka ce ko jijji da kai ko nuna cewa su su kaza ne amma ga sa akwai suna sunan wasu daga cikin su da suke makusanta ga manzo Allah ma saboda ba su bi shi ba Allah ya wuta da su yanzu kai nan kana wani kurmi sai ka bihe ga ibin Allah kuma Allah ya alika da haka manzo Allah yana karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ba abin bauta fusa ga cancanta sai Allah shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu godiya tashi ce wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma Allah shi ne mai iko akan komai sai ka zama bawa na Allah da gaske la haula wala quwwata illa billahi la haula babu dabara wala quwwata babu karhi baka da dabara baka da karhi illa billahi zuwa ga Allah da dabaranka da ƙarfinka duka wani abu ne wanda ke ka jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah ba abun bauta musu ga cancanta sai Allah wala na'bud wala na'budu illa iyyahu sannan ba ma bauta wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala lahu ni'mat ni'ma ta Allah ce wa lahu fadl falala ta Allah ce wa lahu sana'ul hasan ambatu yabo kyakkyawa na Allah ne ga Allah ake yin shi la ilaha illallah mukhlisina lahu din lalle ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah muna masu tsantsantar da bauta zuwa ga Allah walau kari hal kafiruna ko da kafirai sun ki haka wannan iya daga cikin abin da abin da manzo ke karanta a lokacin da ya kammala sallah ta farilla kalan addu'a ta hudu manzo yana karanta subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 kafa 33 ko kai subhanallah subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 ko kuma ka hada su gaba daya subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar daya sai ka sake biyu sai ka sake uku sai ka yi nawa 33 ko in ka hada su gaba ɗaya sai zamanto sun baka gomiya tara da tara cikon na ɗari manzala na karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba abun bauta fusa ka cancanta sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya mulki nashi ne godiya ta tabbata a gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah shine mai iko akan komi wannan lafazin na Imam Muslim hadisin Abu Huraira Allah kare da gare shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sabbaha Allah fi dubli kulli salati duk wanda ya tasbihi ga Allah subhanahu wataala yace subhanallahi a bayan kowace sallah salasan wa salasina kafa 33 kaga wannan irin lissahin kafa kaza kafa kaza su ma manzo Allah kawai ke bada su babu wani mai yancin da zai zo ci maka kai subhanallahi kafa 743 bai da wannan yanci kuma wannan bai taba da wannan adadin ba duk wani adadi da kake ji a ce la haula dubu kaza a ce dubu saba'in dubu wane ne kawai don a tsorata wanda bai san abin da ake cewa karatu addini ba duk abin da istighfarin da bai da adadi mazalla bai bashi adadi ba to kofa shi a sake take kakka lissafa kawai zauna kai tai kai tai kai tai kai tai shine wanda daga cikin magabata ya samu wasu a cikin masallaci sun zauna suna ilga tasbihin da suke yi suna ilga istighfarin da suke yi wanda kuma zalla bai bada wannan adadin ba sai ce dan me kuke wahaltar da kanku wannan ayyukan na istighfarin ku yi ta yi ku yi ta yi kar ku shagara da lissafawa tabbas ana lissafa muku su yace ku ilga ayyukan ku na banna dan ku hasa ku ilga ayyukan ku na banna dan ku hasa to manzo Allah yake cewa duk wanda yace subhanallahi 33 wa hamidallahi yayi godiya ga Allah yace alhamdulillah 33 wa kabbara Allah 33 yace Allahu akbar 33 manzo yace fatilka 99 in ka lissa zaka samu gomiya tara da tara 100 ba dai kenan wa qala tamamal mi'ati sai ka faɗa a cikin ɗarin sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir manzo yace ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr Allah ya gafarta maka zunubanka gaba ɗaya ko da sun kai yawan kofan teku kaga ai gara basa ba karama mace ba to waɗanda duka suna daga cikin abubuwan da sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wanda kuma duk mutum wanda zai kokarin ruko da waɗannan abubuwa lalle tabbas zai samu alherai alherai masu yawa ina ga muna iya tsaya ana da sauransu daga matsaya ba sai mu tashi a gaba ta gaba insha Allah waɗannan da su ne abinda manzala ke karantawa kuma kammala halas akwai waɗanda suke kawo na taɓa jin wani yana ƙoƙarin ba da kariya ga addu'an bayan sallah yana cewa fa idza faragta fansab idan ka kammala sallah ka kahu wa ila rabbika farghab zuwa ga ubangijinka kai kwadai wannan kahuwa shine ka kahu kai kwadai zuwa ga Allah ta hanyar karanta abinda manzalla ya karanta a lokacin da ya kare sallah kwarai shine kawai ko ba ce ba a ce ka fa idza faragta anta bi mufradika fansab ila rabbika anta bi mufradika farghab ba ce ba fansabu ba ko kuma farghabu ba ce ku yi kwadai ba ba jam'i yazo ba yazo a mufradi ne kina yadda ya zo a yadda yake haka za ka bari kar ka yi ƙoƙarin ba ma abin da ba addini ba kariya wallahi wahala kake sha saboda ba za ka iya kare shi ba za ka kare rayuwanka kuma wannan abin da kake kariya ba zai karu ba duk yadda kake ga mutane ko suna da yawa maganar lokaci ce maganar lokaci ne in dai ana karatu yau da gobe mutane suna faɗa suna faɗa kuwa wallahi sai an waye gari bid'a an tattara mata kayan ta gaba da an damƙa mata ta yi gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali